كتاب حلية طالب العلم wannan littafi ne na shirya na babban malami bakar bin abdullah hussein rahimahullah ma wannan shi ne darasi na arba'in da shida cikin wannan littafi ana yace abu na ashirin da tara تعاهد المحفوظات darasin da ya gabata mun karanta game da abin da ya kamaci ɗalibin hadisi ya zamto ya bambanta da sauran gama garin mutane cikin al'amuransa wajen ƙoƙarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon aiki gwargwadon iko jama'a da yake cewa ta'ahadil al-mahfuzat wai ka zama kana maimaita kana yawan maimaita abin da ka haddace abubuwan da ka haddace a matsayin ka na ɗalibin ilimi to ka dinga yawan maimaita su domin ma ta karrara ta karrara abin da ake yawan maimaita shi yana ƙara zama yana ƙara tabbata ta'ahad ilmak min waqtin ila akhar ka dinga yawan maimaita iliminka lokaci-lokaci fa inna adama ta'ahudi domin rashin bibiya da maimaita karatu ulwanu zahabi lil ilm wannan dalili ne na gujewar ko guduwar ilimi mahama kana duk yadda ya kasance duk yadda ilimi yake da duk yadda ya zauna matukar ba a bibiyarsa ba ka muraja'a ba ka bida ko shakka babu wannan kamar abin da kake yi din na wasarere da rashin bibiya ko kamar ka ba da dama karatun kada ya zauna ya gudu ya ali dalilun bara yana nufin dalilin tafiyar ilimi shine rashin bibiyarsa da maimaita shi walakin lau abbara yake cewa walakin law ubira bi qawli ko law abara bi qawli fa inna adama at-ta'ahudi sababun li dhahabin lil ilmi la kana aula sai Sheikh Uthaymeen yake cewa da Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid da cewa yayi wato adamu ta'ahud rashin maimaitawa da bibiyar karatu sababun sababi ne da zahabin lil ilmi na guduwar ilimi da kana aula to da larabcin ya fi kyau sama da yace unwanu da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha adalla zalika sai wannan yayi nuni ala anna adam at-ta'ahudi rashin maimaita karatu da bibiya sababun lilisiyan wato sababi ne na sabon mantuwa walaisa unwanan lilisiyan ba za a ce alama ce ta mantuwa ba walaisa unwanan da zahabin ilm kuma ba za a ce unwani ne na tafiyar ilimi li'anna unwanan shay ya kunu ba da shay domin wato unwanan abu yana kasancewa bayan abin wa sababin shay shi kuma sababin abu yana kasancewa ne kaba da shay kafin wannan abu wa adamu ta'ahud sadiqun ala adabil baqa da haka rashin maimaita karatun ya gabaci rashin zaman karatun ai baqa al ilm wal khatb fi hadha yasir wato idza kana al ma'na mafhuman fal amru yasir inda an fahimci ma'anar su al'amarin sauki عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زم الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن misalin mahaddacin alkur'ani kamar sanin sahibin ibilin mawakala wato kamar ma'abocin kamar ma'abocin raƙumi ne al-mu'akkala raƙumin da ke jikin da baibai ina ahada alaiha amsaka duk sanda mai raƙumi yake ƙara inganta da baibayin raƙumin da tarnakin raƙuminsa amsaka ha zai rike raƙumin guri daya amma igiyar ta zaizaye ta ci ta ci saura kaɗan ta tsinke sai bai kula bai da to zai iya zuwa ya tarar da raƙumin ya fuske ta kuma ya tafiya da haka wanda yake da hadda alƙur'ani kuma baya yawan bibiya baya muraji'a baya karantawa to kamar ma'abocin raƙumi ne da igiyar da baibayin raƙuminsa ta buƙaci sakewa ya ke sake har sai da aka wayi gari baya na raƙumin ya kwace ya wa in atlaqaha ba'da idan ya saki wato wannan da baibai ya kwance a cikin wannan rakumar rakumi zai tafiyar to haka ma abocin haddar alqur'ani idan baya tafiyar karatun qur'ani to ko shakka babu haddar za ta iya tafiya a neme ta arama rawahu shaykhan wa malik bin muwaffa imam malik ya rubuta wannan hadisin da kuma imam bukhari kai da imam muslim sun rubuta wannan hadisin da imam malik a cikin al-muwaffa قال الحافظ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أتكلم كتاب التمهيد ينشأ في هذا الحديث دليل أتشو وانا حديث أقوي حجة دليل على أن من لم يتعاهد علمه akan cewa duk mutumin da baya maimaita iliminsa musamman abubuwan da ya haddace wasu ka'idoji da ya haddace wasu baitoci da ya haddace qur'ani da ya haddace hadisai da ya haddace baya maimaita su baya bibiya imam ibn abdul bar yake cewa zahaba anhu ko shakka babu wannan abin da ya haddace zai zai tafiya haka in mutum baya so shi zaka ce daga cikin dabara in kana son karatun ka ya zauna to ka zamto kana karantar da wani domin kana karantar da wani shi yana koya kai kuma kana muraja'a amma ya zama na baka koyar da ruwa kuma kai baka muraja to wannan kamar ka bujirar da ilimin ka ne ba abun mamaki ba ne wata rana in ka yi tunanin wannan ilimin ka ji babu musamman irin wannan rayuwar da ake ciki da kai haka kai za a ma kai haka ta zauna ba ka ga sai ka dinga yawan bibiyar da dan baka bi baka bibiyar ta ba to sai ga an samu akasi ai man kana ذهب عنه أي من كان وإذا من يشير أقويت زي زمن تويت لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن domin a wancan lokacin kila musu shi ne alkur'ani na gaira ba wani sa haka za ga mutum alkur'ani ne kullum yana ta bibiya yana karanta shi wa in kana alkur'anu muyazzaru lil zikr yazhabu idan har alkur'ani wanda Allah ta'ala ce wato yassarna alkur'ana wa laqad yassarna alkur'ana lil zikr fa hal min mudakkir duk da yadda Allah ta'ala ya sauƙaƙa alƙur'ani ya sauƙaƙa haddace shi amma an ce shi ma zai iya guduwa illan yuka ahad idan ba a maimaita shi to fa ma san duka bi gairi to menene da tanka ga wani wasu ilimin muka wato wani alƙur'ani min al-qulubi al-ma'buda daga cikin ilimin muka waɗanda ake san a dinga yawan sabawa ana yawan yin su an bayyana idan har qur'ani da aka ce an sauƙaƙa wa mutane wajen karanta shi da haddace shi an ce in ba a yawan maimaita shi zai gudu to ina ga kuma wata formula ta na hau ina ga wasu abiya wasu baitoci da ka haddace ka haddace albiya na suyubi ko ba ka bibiya ka haddace albiya tubul mali ta na hau ba ka bibiya ina za ka zauna za ka zauna na ba ta gane wa khairul ulum babu bida asluhu mafificin ilimi shine ilimin da aka daure tushen ka ilimin tushen sai ka rike shi ɗan ka rike to ilimin da aka rike tushen sa to wannan shine mafificin ilimi ko da reshen ya dan kauce inda asalin yana nan kaga baka da matsala sosai wato dukira farruhu kuma ake yawan tuna reshen shi asalin da ba an sa wani matsauri an ɗaure shi an haddace shi sosai sannan reshen kuma ana yawan tuna shi akai akai wa qala ila Allah ta'ala kuma musamman ilimin ya jagoranci mai shi zuwa ga Allah ta'ala wa dalla ala ma yarda wa dalla kuma yayi nuni ala ma yarda akan abin da ya yarda da shi wannan ko shakka babu shine khairul ulum wannan kaga hadisi ne sahihi wanda ba ya kawo a cikin nan kuma a cikin hadisin akwai dalili akan cewa anna man lam yata'ahad ilmahu dhahaba anhu lalle duk wanda baya yawan maimaita ilimin su gaskiya ilimin su zai ci kuma zai zauna wa hadha waqifun wannan abu ne hakiki anna man lam yata'ahad ilmahu nasiyahu wanda baya yawan maimaita haddasa lalle haddasa za ta zubi kama anna hada fil ma'qul kamar yadda al'amari yake game da abin da ake da baibayewa ake kaurewa in aka kwance ko aka kafa kafo wajen abin da aka yi daga baibaye lallai wannan dabba za ta tafiya hada huwa aidan bil mahsus haka shi ma abin da yake al mahsus abin da ido yake gani kunne yana ji hannu yana iya sama wa man lam yada'a al shajara bil ma duk wanda baya saba wa bishiya da ba ta ruwa tamut za ta mutu ba za ka ce ai na bata yanzu ko ba sai na bata lalle in za ka je ka ɗauke kawa matsayin wata rana ka zo ka tarar da ita ta mutu kake mamaki au tasbula ko kuma za ta yankwale za ka dinga ganin ya- wato bishiyar ganyen ta yana ta ko yana ta yin wani yalo yana yankwalewa yana hukujewa saboda ba ta ba a bata wa kadhalika man lam yata'ahad absanaha bi shakar tatakathara al-absan haka duk wanda baya yin kuntimi na bishiyar ta ta baya kundume ta ta yi yawa da yawa ya kamata ya dan rarrage mata girma ya kundume ta wanda baya haka wa ya hasulu ba'daha ba'dan wala tattaqi to za ka same ta ba ta tsayawa wani lokaci ba aka yi irin ruwa da iska da tsaye na bishiya ta baki saboda ba yi mata kundume ba ba ka zalikar ulum haka shi ma ilimi yake ba sai ana bashi ruwa sai ana maka kundume da haka wanda baya yi wa ilimin saban ruwa shine baya bibiya ba kawai an zoke littafi kaza yanzu ana mun zoke a imani bi yawmil akhir wani kila bai ma san inda nasu yake idan ya manta abinda muka karanta a cikin al-imani bi yawmil akhir ya ba mamaki mun ba ba ba- wato wato abin nan eh, wa ma hikmatun min at-tarikh minkum bi ba'id hikima ita ba mu dade da gama ta ba wani tun da aka gama ta ya ya dade ya ji da har kura ta fara yin kura dan ya manta kabiyar da ta faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya ko tun daga kalifancin sayyidina Abubakar har zuwa shekara ta 61 bayan hijira dan ya manta ba za ka yi mamaki domin ilimi yake yi amma baya ba shi ruwa ba kuma yayi wa ilimin sa kullum wannan shawarwari ne masu kyau ga ɗaliban ilimi khairul ulumi ma buyana asluhu wa dhukira far'u yani ka aka hun yahukuna ala alqawaid wal usul kamar dai ana zaburar da ɗaliban ilimi akan qawaid da al usul ulumul ala din da mutum ya zama to yayi su kuma ya rike su sosai akan ka domin su suke makana shi ya zama ɗalibin ilimi sosai wa ana ahukkukum da'iman alaiha sai shakku da mene ce ni kaina ina faɗaitar da ku akan ulumul ala wato a kodiyoshi أبوكم إلى قدرة تكون دائما عليها عليكم بالقواعد قاعدة لن تقوم نحو قاعدة نحو لن قاعدة مسألة والحديث قاعدة أصول الفقه قاعدة أصول القرآن تصور إلى مكان وإنك غير كريم والأصول لأن المسائل الجزئية المتفرعة ومن مسألة إلنا بانجري نريشي بلا أسليبا كلاكب الجراد من أرض الصحراء كمان من سنتر قاراني الصحراء an gane ko lakin allazi indahu ilmun bil usul amma wanda yake da ilmin usul din shi tushen yake da shi ba reshe hada huwa al alim wanda shi ne malami shi sa suka ce dan mutum ya zo karanta alim shi wa bi siya risala kaza kaza ya ji har can karshe har yanzu dai mukallid sunan zan malami da yasa saboda ba shi da usul akan wani usul aka gina malikiya ne sani akan wani usul fatawa kaza aka dora ta ne dan usul din aka gina fatawa kaza aka yi kaga shi ma an ce ne ya ce ina ba zan gane man fatat ul usul fata ul usul wannan kaida ce malamai suka fara suka ce duk wanda usul ya kubuce masa in ka neme shi a nahawu zero in ka neme shi a adab zero in ka neme shi a ilimin balaga babu in ka neme shi matsalawul hadith zero usulul fiqh qawaidul fiqhiyya zero in ka neme shi a ulumul qur'an zero a to wannan man fatat ul usul ba ta gudu su lalle isa zuwa ga darajar malanta za ka kubuce ba zai samu sai mu tsaya a bauta da mamu insha Allah tunda ba karanta ga wani Allah ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntu ban harshe Allah ya sarki ka mu samana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik